الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى أرسله بالنور الساتئ والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi sha bakwai da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da takwas da wata na hudu watan avril miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake unguwar tsimitau a wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar niger jiya mun kwana aya ta biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka watan suratu fusilat wanda yau za mu tashi darasi na sha bakwai a jerin tafsirin alkur'ani mai girma kuma darasi na biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka ta ta fustidat a jiya kamar na faɗa mun kwana a aya ta ta biyar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqu wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun yau in Allah ya yarda za mu fassara aya guda biyu zuwa uku a cikin wannan sura za mu tashi daga aya ta shida sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid qul ya annabin Allah ka faɗa da su wannan maganar ana yin ta ne da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zancen da shi Allah yake yi Allah ce qul ka faɗa ya annabin Allah inna ma ana basharun sanire ni inna ma adatu hasr wato tana takaitawa ne ni ba mutun ne inna ma ana bashirun mithlukum ni mutun ne kawarku yuha ilayya wanda ana min wahayi ko kuma an yi min wahayi annama ilahukum ilahu wahid cewa abun bautar ku abun bauta ne guda fastaqimu ilayhi da haka ku tsarkake ayyukan ku zuwa ga wannan wanda kuke bautawa cewa da Allah subhanahu wata'ala wastaghfiruhu kuma ku roki gafarar Allah ya gafarta muku sai Allah ya ce wa wailul mushrikin boni ya tabbata da mushriki Allah ya kare mu a ƙarƙashin wannan ayar mu fara da tantan al-Imam Sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala yace da Allah yace kul wannan daga wannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya wajjaha khitabin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda Allah yana yana yana boye sunan manzon Allah ba sai ka fitar da shi ba a kira shi da sunansa a bashi umarni haka sai dai Allah ya yayi watan yayi kinayar sunan ta sunan na annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce gaje da su inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ai lastu bi malik ni ba mala'ika bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne wanda wasu daga cikin mazahib da kuma aqidu da milal na duniya suna inkarin a danganta cewa annabin Allah mutun ne wanda a hankalce idan ba a sanya manzon Allah a cikin jinsi na mutane ba to kusan duk wani jinsi da za a danganta manzon Allah da shi to kamar tawaya ce da shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wataala ya fifita jinsin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka ya fi mala'iku daraja da kima da kuma wato matsayi wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma ko a wajen halitta halittar dan annabi adam ta fi halittar aljaji wanda Allah ya fifita sa to kaga ashe idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane to kuma duk wata wani jinsi da za a sanya masa shi to kamar an tauye daga kima ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba abin da ya dace wa manzon Allah kamar ya kasance mutum kuma mutum ma bawon Allah subhanahu wataala wanda wasu suna ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce bawa amma qur'ani ya tabbatar da shi annabin Allah bawon Allah ne a qur'ani hurare da dama idan ka doka farkon suratul isra'il Allah ya bude wannan yace subhanallazi
سبحان الذي أسرى بعمله ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا
سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سركي يتبت وأبنجج دي إسرائي دبا ونسا هذا وآية إسرائي دشي دماء النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن إسرائي دشي دقا مسلاج واتن لكن كعبة زوقكم بيت الأقصى a farkon sotu ka hafi Allah yake alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab
alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja ubangiji yake cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya da yabo su tabbatar ubangijin da ya sabkar da littafi sai ce ala abdihi akan bawansa waye abdihi anan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul jin Allah ce wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kanu kanu yakununa alayhi Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yadda al'amari yake a lokacin da bawan Allah ya tsayu waye bawan Allah nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga jama'a shugaban halitta bawa ne na Allah kuma mutum ne sai dai kuma Allah ya fifita sa na fari an bashi annabtaka an bashi manzantaka sannan kuma Allah subhanahu wataala ya fifita sa a cikin halittu baki daya ba wata halitta a duniya ta kai daraja ta shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a lokacin da sahabbai wasu daga ciki suka zo suna wasu ababe sai manzon Allah ya ce da su kakku daina ziga ne eh kamar da nasar suka zo ga annabin Allah annabi Isa yace amma inni abdullahi wa rasulu ni bawa ne na Allah kuma manzon Allah ne shi da kansa ya sarraha cewa bawa ne nawa na Allah subhanahu wataala to kuma bawan ma mutum saboda mutum mai daraja ne Allah ya ce wa laqad karramna bani adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر Allah ce wala kadikar ramna bani Adam hakikan musu Allah subhanahu wa ta'ala mun girmama dan annabi Adam mun kimanta sa mun darajanta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita sa akan sauran halittun da ya halitta shine Allah dan yace wa manzo Allah kul kace ya annabin Allah innama ana bashurukum innama ana bashurun mithlukum innama ana basharun mithlukum ni fa mutun ne kamar ku al-imamu Hassan alaihi rahmatullahi ta'ala daga cikin malumai masu fassara alkur'ani mai girma ya ce a wannan wurin Allah subhanahu wa ta'ala allamahu Allah tawadu Allah ya karantar da shi kaskantar da kai na daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kaskantar da kai gare sa domin kishiyar tawadu shine girman kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da baya da girman kai hasha lillah sai dai daga cikin siffofinsa wato akwai kaskantar da kai yana kaskantar da kansa da zai zauna tare da yara tare da mata a gida yana tayye su aiki sannan kuma da sahabbai a zauna ana fira duk da matsayinsa da irin yau da ke kansa na annabtaka da manzanci amma baya jin kansa shi wani ne a sama da mutane sai yana ganin duka a daidai ake Allah subhanahu wataala shine wanda yake bambantawa sai Allah ce yuha ilai ai ana yin wahayi minas sama'i ala aidil mala'ika Allah yana masa wahayi daga sararin samaniya zawa da hannun ta hanyar mala'iku su mala'iku wasita ce bain Allah wa rusulihi tsakanin Allah da da manzanninsa su ne watan tsakiya suke shiga tsakanin Allah subhanahu wataala da manzanninsa ta hanyar in Allah zai bado sako wa annabi to Allah yake turo mala'ika ya kawo wa annabawan sai Allah ya ce annama ilahukum ilahun wahid ka faɗa musu dai ubangijin da ya cancanta a bauta ma wanda shi ya cancanta a bauta ma ubangiji guda ne ba wani ubangiji wanda ya cancanta da da abauta masa bauta ta hakikanin gaskiya sai Allah subhanahu wataala duk wani abu da ake bauta ma a duniya ko da ana bauta masa la yastahiqul ibada bai cancanta da abota masa ba saboda ba wani abu da yayi a wannan duniyar amma Allah subhanahu wataala huwal mustahiqu lil ibada Allah subhanahu wataala shine wanda ya cancanta da da abota masa wannan irin wannan ayar ta taba ta mai tu karshen suratul kahf uban subhanahu wataala ke cewa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada ka fada musu cewa ni mutum ne wata mithlukum kamar ku yadda kuke mutane kaga yadda mutum yake da bukatar kake da bukatar ka ci abinci haka manzo Allah sallallahu alaihi yana da bukatar ya ya ci abinci yadda kake shan ruwa haka manzo Allah yana shan yana shan ruwa yadda annabi sallallahu yake yin aure haka kuma aka sunnanta mana muyi muyi aure ko to duk wani abu da ka san mutum yana yi sai dai barci da kake barci manzo Allah yana barci sai dai barcin annabawa jama'a ba irin barcin bayin Allah bane mutane a watan barcin annabawa ya sha bamban da barcin mutane malin suka ce su annabawa watan idanu suke yin barci amma zuciyar ba ta yin barci idan ne ke rihe amma ita zuciyar ba ta ba ta yin barci shi yasa duk abin da manzo zai gani ko annabi a cikin barcinsa to a matsayin wahayi yake daga Allah subhanahu wataala amma ni da kai idan ka kwanta kaga kana mafalki to wannan ba wani wanda ya maka wahayi ba wani wahayi da aka yi maka arab ba wani wahayi da aka yi wa mutum amma shi annabi idan ya ga wani abu a hadisi imam al-bukhari farko farko yace abinda aka fara wa manzon Allah da shi wato ar-ru'ya sadiqa mafalki na gaskiya duk abinda annabi ya gani a mafalki kafin a fara bashi annabtaka to sai ya tahaqqaqa fil fil yaqaza wannan abu yana tabbatuwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya falka da aka mafalkin annabawa gaskiya ne to Allah yake cewa annama ilahukum ilahul wahid sai dai ubangijin ko da kamata ku bauta ma ko ne muke makonsa da agajin sa a rayuwa shine ubangiji guda kuma duk abin da zaka yi kada yi kai dan neman yardar sa sai Allah ya fastaqimu ilayhi ai akhlisu akhlisu lahu al-ibada ku tsarkake ayyukan ku ga Allah subhanahu wataala ma'ana duk abin da za mu yi na ibada ya kasance muna yi ne khalisan ne wajen illahil karim don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ai manzon Allah ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya yi azumin wata ramadan yana mai imani da Allah kuma mai neman lada yana yi don neman yardan Allah a cikin azuminsa to za a gafarta masa duk wani abu na ibada ana bukatan kai don Allah subhanahu wataala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah ba umarci bayan Allah ba duk duniya baki ɗaya annabawa suna umarta ne cewa abota wa Allah ana masu tsarkake aiki dan dan Allah subhanahu wataala jama'a duk abin da zaka yi da sunan ibada idan baka yi dan Allah ba to aikin banza take ba zaka samu lada ba a wajen Allah subhanahu wataala al-Imam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa daga cikin sharuɗin da Allah yake karban aikin dan Annabi Adam idan kana son Allah ya karbi aikinka ya samu kabuli a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sallah ce azumi ne zakka ne aikin haji ne karatun alkur'ani ne salati wa manzon Allah ne tasbihi ne istighfari ne to akwai bukatar sai ka cika sharadi guda biyu a ciki akwai bukatar sai ka cika sharadi guda nawa guda biyu sharadin fari kai abun dan Allah subhanahu wa ta'ala kai dan Allah dan neman yardan Allah nabi kuma kai bisa karantarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ce fastaqimu ilaihi watan ku miƙu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai ku tsarkake aikin ku da Allah madaukakin sarki da wannan ne annabawa suke umarni kuma Allah ya yi umarni akan halussan annabawa to Allah ya ambaci kalmar fastaqimu ilaihi a wannan ayar sai mal suka ce to mahiyal istiqama akwai bukatar a san mecece ita al istiqama kenan suka ce al'istiƙamatu hiyar wafa'u bil uhudi kulliha wa mulazamati sirat al-mustaqim bi ra'ayati hajji tawassut fi fi kulli al'umuri min al-ta'ami wa sharabi wal libas wa fi kulli amrin diniyin wa dunawi abinda ake ni da al-istiqama da Allah ce fastaqimu ilayhi suka ce hiyar wafa'u bil uhud shine cika alkawulla gaba daya da kuma mutun ya lazamci waton as-siratul mustaqim hanya nagartacciya ta farki nagartacce tare da kuma lura da iyaka ta tsakatsakiya a musulunci ba a son ka huce gona da iri kuma ba a son ka yi sako-sako ka tsaya baya su ake ka tsaya a tsakiya domin annabi ke cewa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amurra shine tsakatsakiya Allah ce waka zalika ja'alnakum ummatan wasata ai Allah ya sanya ku al'umma ta tsakatsakiya wanda suke abubuwa ana bukata su zaman to tsakatsakiya ba a son ka wuce gona da iri sannan kuma ba a son ka kai kai sako-sako akai misalin yanzu sallar azhar a musulunci shari'ar annabi an shar'anta mana yin raka guda guda hudu to kaga na ga cikin wuce gona da iri kai biyar dan neman lada aikin ka zai bace idan mutum ya wuce gona da iri to sai ya samu baraka ta lalacewar aikinsa idan mutum ya suka suka kuma to kuma ana ji masa tsoron gaban Allah ba zai sha da zai sha ko zai sha da kyar Allah ya samu wani lafiya suka ce fi kullil umuri a cikin kowane al'amari cikin kowane al'amari na rayuwa ana buƙatar ka zamanto tsaka-tsakiya a wajen abin da haisa ya harkacin abinci ne ya zamanto ka nemo a halali sannan kuma an sarrafa abincin yadda ya kamata sannan kuma ya kasance wajen cin ma to akwai ci da sunna aiko ko abinci ma ai ana ce akwai yadda musulunci ya karanta da ake cin abinci in za ka ci abinci ka yi basmala ka ci abin da yake gabanka sannan kuma ana son ka raba ciki gida nawa gida uku ɗai na abinci ɗai na ruwa ɗai ɗai na numfashi to amma wani duka sai mamaye da abincin gaba ɗaya kaga wannan babu babu istiqama cikin al'amarin sun arama babu istiqama wani kawai gaba ɗaya ya cika gaba ɗaya ta nishi kamar mai naguda waye saka baka baka zaman to mustaqim ba cikin al'amarin haka wajen shan ruwa ka zaman to mustaqim kai zaka sha ka sha abin da yake wanda Allah ya halitta maka sannan kuma ka sha akan akan karantarwar sunna ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu ka zauna sunna ce ka zauna in zaka sha ruwa sannan kuma ka dinga kwadga guda guda uku ba a son kai numfashi a ciki haka wajen sa tufafi kaka sa kana mai alfahari kana mai takama da jiji da kai sannan kuma kaka bar kanka ba tawazu ba zuhudu bane kuma ka bar kanka cikin kaskanci da dauda ba zuhudu bane domin annabin Allah ya fi kowa wanka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sahabban annabi sun tattauna kan kalmar istiqama an tambayi siddiqul umma ababakar siddiq Allah ya kara masa yarda kasan kowace al'umma ko siddiq ko to cikin al'ummar shugaban halitta abubakar siddiq shine siddiqul umma shine mutum na bari wanda zai fara shiga aljanna cikin al'ummar annabi muhammad kaf gaba da ya kaf cikin al'ummar manzon Allah bayan annabi ya shiga aljanna akwai annaba za su shiga aljanna ko to cikin al'ummar shugaban halitta wanda zai fara shiga aljanna Allah ya bude masa ya shiga shine Abubakar ne Siddiq Allah ya kara masa yarda Allah ya hada mu da su a cikin aljanna kaga ai ba karin mutum bane ko to aka tambaye shi aka ce masa mal istiqama menene ma'anar istiqama yace al istiqamatu alla tushrik billahi shay'a abinda ake ni da istiqama yace kada ka hada Allah subhanahu wataala da wani abun bauta ko daya ka bauta wa Allah shi shi kadai jama'a mun fahimta Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wanda yake shi ma sahabin annabi kuma ɗaya daga cikin mutum goma da aka wa bushara da da aljanna kuma sarkin wa sarkin annabi Muhammad kuma wanda annabi yace baya hada hanya da da iblis idan shedan ya kamo hanya yaga su Umar suna tafi saman hanyar sai ya ce ka ya wannan hanyar kuma yake da kuwa sai ya kauce baya iya bin wannan hanyar saboda wane mutum in ji mutuwa umar dan khattab ai manya ne eh kada kaji Allah ce minal mu'minina rijalun to wannan su umar sun kai sun kai rijal aka tambaye shi akan al istiqama yace al istiqamatu an tastaqima ala al amri wan nahy shine ka tsayu akan umarnin Allah da kuma ka tsayu akan abinda Allah ya hana ka ma'ana duk abinda Allah yace kai to a same ka kana aikatawa abinda Allah ya hane ka yace ka bari bai da kyau to a same ka kana rabuwa da wannan abu in kai wannan ka zama to mustaqim Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda alladhi tastahi minhu almalaika wannan malaiku suke kunyar sa aka tambaye sa al-istiqama yace ay istiqamu bi ma'ana akhlasu al-amala lillah sun tsarkake aikin su dan Allah ma'ana suna yi dan dan Allah ya Allah ka sa duk abin da muke idan ka muke yi ya Allah ka sanya aikin da muke muna yi da wasu sai yaba Allah ka taimake mu da yi dan kai Allah mu kai muke son ka yaba ba wani ba Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda suka ce istaqamu ay addul fara'id idan aka ce istaqamu ma'ana sun sauke duk wani abu na farilla da Allah ya dora musu jama'a mun fahimci wannan to ita istiqama waton a ƙur'ani ubangiji ya yi umarni a kan mutum ya zamanto mustaƙim a gurguje Allah yake cewa fastaƙim kama umirta wa manta ba ma'aka wala tatagau inna hubi ma ta'amaluna basir Allah ce fastaƙim kama umirta ya kai annabin Allah in Allah zai ce wa manzan Allah ya daidaita ya miƙo a kan tafarki min babu aula ni da kuma daidaita a kan tafarki ko to Allah ce manzo Allah fastaqim kama umirta ya kai annabin Allah kai mi kuka daidaita kamar da Allah subhanahu wataala ya umarce ka wa man taba ma'aka da wanda suka tuba daga bauta ma wani Allah suka dawo bautar Allah to su yi dan Allah subhanahu wataala kuma su bi dokokin Allah wala tatagaw kuma kar ku yi dagawa ku yi girman kai innahu bima ta'maluna basir domin Allah subhanahu wataala game da aikin da bayan suke aikatawa Allah subhanahu wataala yana yana gani ashura manzo Allah yake cewa fadi zalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'u Allah ce wastaqim wastaqim kama umirta ya annabin Allah kamiku akan tafarki kamar da Allah subhanahu wataala watan ya umarce ka wani sahabi ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya annabin Allah qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ya annabin Allah fada min a musulunci wani zance wanda duk duniya bayan kai ba zan tambaye kowa ba har abada sai annabin Allah ce da shi kul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah kuma ka miƙu akan wannan eh kace kai imani da Allah sannan kuma ka miƙu akan wannan abun ya zama to umarnin Allah kawai kake biya da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma akwai mazahir na istiqama abinda ke nuna cewa mutum yana akan tafarki idan ka ji an zano daga cikin abin da kake ka dage a kai sai Allah ya taimake mu da ku baki dai akan ta da take fi'lu ta'at wal ijtihad fiha wa mujahadatu an-nafs 'alayha abu na fari yawaita aikin da'a ayyukan da Allah yake bukata nagartattun ayyuka da kuma kokari cikin wayannan ayyuka zamu dantsi a ciki yanzu wani bai da wani abu da yake wani a zo a gani a wuni kaga yanzu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa da irin abun da ya zawo makansa akwai wanda shi azumin nafila baya kunce masa akwai wanda shi kuma game da sadaka tabna akwai wanda shi kuma game da karatun alqur'ani to ko su alhudu su san da cewa makaranta ne haka ne ko to mu yanzu inda Allah ya jarrabe mu kan wazab kawai nan kan mutane mu ta mun hi kokari gaskiya nan ya samu istiqama mu yanzu akan wazo ya kai aran ba istiqama al'umman zamani kan wata fili amma kan wani fi'il ta'at aikin kirki to muna da karanci kware da gaske yanzu kalla ma ta ji kai iske mutumin da zai ware makarsa yace cikin wata daya to ya fi da rana da guda wadda duk wannan rana in ta zo zai dinga tafiya asibiti dinga ziyara ba aikin lada bane tafiya ga mara lafiya waka tafi duk taki ana rubuta maka lada 100 ana goge ma zunubi 100 aikin alkhairi ne amma yanzu ga mutum bai da wannan program ko kaji mutum ya ware kansa wani wuri da yace yau yana son yayi tasbihi guda dubu ko zai dai wani aikin da Allah zai zo abun Allah abun azo a gani ko mutum yace a ni na dauki alƙawarin duk juma'a misali ko kuma duk wata rana to zan je na yi kaza zan yi aiki alkhairi kaza muna da karancin wannan abun to ana son ka sabunta ma kanka kan kan wannan ibadun sada kuma abu nabi al-ishtighal bil ilmi shar'i shagaltuwa da ilimin shari'a mutum ya zama tuna mai kokari a wajen tafiya makaranta kun ga zuwa makaranta sai jaro ne ba kowa bane ke samu wannan damar kuma wallahi idan kaga kanka cikin masu zuwa makaranta ko to Allah na son ka da alkhairi mafhumul mukhalafa wanda baya zuwa makaranta kenan ba ba alkhairin tare da tare da shi shine akwai mafhumul mukhalafa annabin Allah ya ce mai yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake sansa yake sansa da alkhairi to sai Allah ya sanar da shi addini ya ce muke sa da zuwa makaranta ashe kaga kanka baka zuwa makaranta to kai kokari ka binciki kanka da kanka akwai alkhairin da aka tauye maka a rayuwa abu na uku al-ikhlas fil ilmi wal amal mutun ya tsarkake zuciyarsa wajen neman karatu da kuma wajen aiki in za ka yi karatu a makaranta ka yi ba don a ce maka malam ba ko ashek ko kuma dokta da makamantan wani a'a ka yi ne don neman yardan Allah don ka kore jahilci a kanka da kuma al'ummarka sada kuma wajen aiki to kuma ka yi don Allah subhanahu wa ta'ala ba don a yaba ka ba abu na hudu yin yawaita yin addu'a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka zamanto mustaqim a cikin al'amarinka kakka zamanto ba ka wa kanka addu'a ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akan abin da ya shafi kwaton abin da ya shafi istiqama abu na biyar al-iktaru min qira'atil qur'ani yawaita karatun alqur'ani na sa mutum ya zama to mustaqim alama ce ta mutum mustaqim ne dan ba a zo shi qur'ani kaga mutum ya aure sa ko to Allah na san shi da alkhairi ne shi ma da ka yawaita karatun qur'ani da kuma kokarin haddata shi qur'anin gurgurdan iyaka to alama ce ta cewa mutum wato mustaqim ne abu na shida shine as-suhba as-salihah abokane na gari so da yawa abin da ke sa muna bandarewa daga hanyoyi to shine rishin nagartattun abokanai wani ke cewa la tashabanna la tashabanna al-kaslan fi halatihi kam salihi bi fasadi akhar yafsadu yati abu wal jalil ila sari'i ka sari'atan kal jamri tudaw fi ar-ramad fa tuhmad yati la tashabanna al-kaslan fi halatihi kada ka kuskura ka ka kulla abokantaka da mutum wanda yake rago mai yawan kasala ya ce kam salihin bi fasadi akhara yafsadi ya ce mutum nawa ne mutunan kirki mutunan kwarai mutunan da ake kyautata masu to amma dalilin abota da mutunan banza sai shi ma ya lalace yanzu akwai wanda ya shiga shan taba sigarin ta dalilin abokinsa akwai wanda ya yi zina ne ya fara yin zina ne ya fara yin zina ta dalilin abokinsa ne akwai wanda sata da yake yi ta dalilin abokinsa ne haka ne ko ba ka bane suna da yawa ko to mutane da yawa na kirki suna lalata mutanen banza sai ce adwal jalidi ila sari adwal balidi ila jaridi sari'atan mutunan banza ya maida ya lalata mutunan mutunan banza ya bata mutunan kirki abu ne mai saukin gaske amma fa kai kai na kwarin ka gyara mutunan banza abu ne mai yauya fa mutunan kwarai ya gyara mutunan banza abu ne yauke da yana da wuya sosai amma mutunan banza ya lalata mutunan kirki abu ne mai yana da sauƙi kwarai da gaske yanzu kaga ginin na aka ce a roshe ta cikin kyalkyasai gwanda ana koke kebit ana ya jirge ta ko amma gina ta ba to haka mutunan kirki ko to kafin ya ci nasara akan mutunan banza sai da kyar amma mutunan banza ba cikin 'yan kyalkyasai gwanda yana iya lalata mutum gabaɗi a fitirkinsa sai ce kaljamri tu da ofin ramadi fatuhmadu ko fayuhmadu kamar da watan garwoshin wuta ne da yake ci yake ja idan ka dora shi saman turda ko kuma saman rerai ka ba shi ɗin mintoci duk zafinsa zai mi zai zamanto habdi ko to haka mutunan kware yake mutunan banza yake lalata mutunan mutumin mutumin banza shi yasa annabin Allah ce fal yanzur ahadukum man yukhalila dayan ku ya diba ka warawa zaka yi abota ba kowa ake yin abota ake yake zaman tuwa aboki ba akwai abokin shan shayi akwai abokin fira kuma akwai aboki na tafiya ta addini to wannan shine abokin ka a rayuwa wannan kuke harakar addini tare da shi ko wannan zai ce wani zai tashi mu je wajen makaranta tashi mu je masallaci mu yi kaza tashi mu yi aikin kaza to wannan shine aboki na gari amma wanda kawai za ku dinga zama a sha a a fada kawai a dora shayi a yi hira balma an baka yankali sa ka sabon Allah ya ce wani sabike mana izuka ta sati to billahi lazi irin wannan ne ko wallahi irin wannan ne kana ganin shi jahannama kun Allah ya sauwake Allah ya sauwake abana na ƙarshe shine at-tawassut wal i'tidal shine zamantuwa daidaito ka zamanto mutum mai daidaito a cikin al'amari Allah ya dace da mu sai kuma ya mutum yake ya zamanto mustaqim idan baka ciki to wani hanya zaka bi domin ka zamanto mustaqim maza suka ce akwai hanyoyi guda biyar da mutum yake zamantowa mustaqim hanya ta farin shine al-ibadat yawaita ibada idan mutum ya kasance yana yawaita ibada to yana samun soyayyar Allah subhanahu wataala to kuma idan Allah ya soka to kuma babu zance istiqama ai an ka dace da istiqamar shine uwar istiqama kenan ko abu nabi shine at-tarbiyal usariyya samun tarbiyya nagartacciya a gida idan mutum aka tarbiyantar da shi akan tarbiyya islamiyya sahiha to da ikon Allah subhanahu wataala aka nuna masa girman Allah kusan batsalar mu shine ba ma nuna ma yaran mu girman Allah ba sai kaga mutum baya da lokacin ɗiyansa ya zauna suna tattaunawa da da yaran ya dinga tambayar sa abin da ya shafi harka ta ubangiji ko ya ce karanta min ya karanta da ku a makaranta kallama ta ji ana samu amma kaɗan ne uba ya zauna ɗansa ya ce wani karanta min abin da aka koya maka a makaranta ko ya dinga masa tambayoyi na aƙida na tauhidi amma haka iske kawai tsakaninka da ɗanɗanka sai dai ya zaka ba ba mu kuɗin karin sariya amma wata ibadar sa ka tambaye shi farillan sallah guda nawa ne na arwallah in bai sai ba nuna masa wannan aka tambaye shi ina Allah yake yace maka yana sama to kaya ya fahimci akida kenan ko tun yana karami wani abu ya taba faruwa a wata kasa eh yahudawa suka zo suka mamaye al'ummar daga suke su ne malaman suna karantar da su sai suna namu cewa babu Allah subhanahu wataala suna da'awar ba Allah to dalili suka ce saboda shi Allah musulmi suna cewa akwai Allah amma ba wanda taba ganin Allah kuma ba a jin kanshin shi Allah sannan kuma ba a tabo shi Allah ba a ganin sa da idanu kuma ba a jin kanshin sa da da hanci sannan ba a tabo shi da da hannu kuma ba a jin sa da da kunyar suka ce to tunda haka ne ba Allah subhanahu wataala to akwai yaron da karami jardan nan kuma yaro ya karanta ubansa ya gata da shi aqida a gida sai ya ce wa malami yana da tambaya sai ce to me tambayar ka ya ce yana son ya san cewa wai shi malam yana da hankali kamar shi mai musu karatu mushansu da yake musu ko wai akwai yana da hankali sai ce kwarai da gaske ai hankalin ma ya kawo muke ta da kuma ke karantar da ku wannan karatu sai ce yana son ya nuna masa hankalinsa kamar ya nuna masa shi a fili da zai gansa sai ce ai abu ne wanda shi hankali impossible ne a gansa ta yaya sai da to ai an karɓar galla inda kan ba a gani hankali to kakai ba ka da shi sau da duk yanzu ka ƙari suna duk abinda ba a gani babu shi to tun da haka ne duk abinda ba a gani babu shi to kai ma hankalin naka babu shi ya ba ka da hankali kaga fabuitan lazi kafar to kaga irin wannan ka nuna ma yaro aƙida yana da yana sanya yaro in ya girma sai da manto nagartacce a cikin al'umma abu na na uku shine muhasabatun nafs mutum ya dinga bincikar rayuwarsa ka zauna kai makanka bilan na sati ko na wata ko na wuni ka diba ka tsakaninka da Allah da ya halice ka a wunin nan da tun safi har yammaci zawwa magariban nan ko yanzu wani aiki ne kai dan Allah subhanahu wataala wani aiki ne wanda in ka je kiyama magana ta ran cewa zaka dace da shi to in baka yi ba sai ka ƙara kuma dar ma azama to tunda ban yi ba to kuma yanzu cikin dare ne to bari in kulla wata ibada da Allah zai da ni akan ta ka dinga bincikar rayuwarka akan ayyuka nagartattu abu na hudu shi ne huduru majalisar ilim halarta irin wa'ina majalisi da ake karatu ake karantarwa to daga cikin abin da ke sa mutum ya daidaita a rayuwa sai abu na ƙarshe shi ne kuma sauraren nasiha da kuma ba da nasiha ka zama to kana sauraren nasiha da duk wanda ya tarbe ka da nasiha in akwai gyara a cikinsa a ƙarshe in uwa shi ne istiƙama tana da romo ƙwarai da gaske ya ishe mu kaɗai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم فَخَافُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا نعم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا مم.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة مم.
ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم مم.
ولهم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم
ubangiji subhanahu wataala ke cewa innal ladina qalu rabbuna allah sai dai bayu bayun Allah wanda suka ce ubangijin mu shine Allah thumma istaqamu sana suka tsayu akan wannan zancen nasu da suka fada Allah ce tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku suna sabka akan su agun su malaman tafsiri suka ce a wurare guda uku lokacin mutuwar su mala'iku na zo musu suna cewa Allah ta khafu kar ku ji tsoro game da abin da za ku fuskanta na mutuwa da kuma kiyama cewa gobe ku mai kyawu ce gaban Allah subhanahu wata'ala za ku wanye lafiya wala tahzanu kuma kar ku ji bakin cikin za ku bar duniya za ku bar ƴaƴanku da matanku Allah zai kula muku da su wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan kuma su za su musu bushara da aljanna da Allah ya yi musu alkawali sai nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibinta lamurranku a wannan duniya kuma da rayuwa ta alkiyama walakun fiha ma tashtahi anfusukum kuma kuna da abin da rayukanku suke bukata a cikin wannan aljannar walakun fiha ma tad'un kuma duk abin da kuka nema za a ga muku suka ce nuslan min ghafurir rahim wannan tarbo ne daga ubangiji mai yawan gabara mai jinkai malai suka ce a wannan ayar Allah ya aje kusan ababe kamar haka na farin tatanazzalu alaihimul malaika duk mai istiqama to idan ya zo mutuwa mala'iku za su saukan masa sannan kuma cikin kabari ma za su ƙara dawo masu kuntar masa da hankali sannan kuma ranar tashin alkiyama yomul fasul akbar ko to ranar ba zai firgita ba za su kawo masa watan agaji gaban Allah subhanahu wataala abu na biyu al'atuma'anatu wasakila daga cikin roman istiqama mutum zai zamanto na tsatse zaka ga mutum gashi nan tresiriya kuma kalma za ka gashi bai da kawai za ka gashi ko da bai da kodara za ka gashi a natsi yake hankalin shi ba tashe ba saboda mustaqimun ne abu kuma na na uku shine ai musu bushara da da aljanna sannan kuma abu na hudu mala'iku za su zama tuma zabantan lamuran su sannan kuma Allah zai gafarta musu zunuban su sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi alkawalin da duk wanda ya ya zama to mustaqim to Allah zai bashi rayuwa ingantatta Allah ce walau wala- wa an- wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynakum ma an gadaka to kaga wannan idan mutum ya zama to mustaqim sai Allah subhanahu wataala ya arzikta sa Allah ya arzikta mu baki daya shine Allah yake cewa wato fastaqimu ko sai ce wastaghfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah mu nemi gafarar gafarar Allah subhanahu wataala ma suka ce gafarar Allah subhanahu wataala al-istighfar huwa talab huwa talab min Allah subhanahu wataala an yastura dhunub wa alla yu'aqab 'alayha abinda ake yi da istighfari shine ka nemi Allah ya gafarta maka a- ya suturta zunubanka ya koye laifinka sannan kuma kada Allah ya maka azaba akan wannan wannan zunubin to kuma istighfari yana da fa'idodi daga cikin fa'idodin istighfari jama'a istighfari yana sanya Allah ya gafarta wa mutum kurakuransa istighfari yana sanya Allah ya ki mutum azaba istighfari yana sanya Allah ya arzuta mutum da da ƴaƴa da kuma da kuma kasuwanci ya ƙara buɗe wa mutum duk- duka dalilin dalilin istighfari to Allah ya dace da mu kuma Allah ka gafarta muna sai Allah ya ce wa wailul lil mushrikin bone ya tabbata da mushrikai Eh, bone ya tabbata da da mushrikai to su waye mushrikai sai Allah ya fasara ce alladina
الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون
Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati kafirun Allah ya ce koren ana azaba ya tabbata da mushrikai idan aka ce mushrikai sune masu hada Allah subhanahu wataala da wani Eh, sai Allah ya ce alladina la yu'tuna az-zakata wannan maganar wannan jumlar alladina la yu'tuna zakata al-imam at-tabari da al-imam ibn kathir alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce malumai sun yi sabani wajen fassara wannan ayar da Allah ya ce alladina la yu'tuna zakata suka ce abdullahi dan abbas da yazo fassara wannan ayar alladina la yu'tuna zakata yace ai alladina la yashhaduna an la ilaha illallah suka ce abdullahi dan abbas yake cewa la yu'tuna zakat ma'ana basu shaida ba cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah su basu da wannan ba haka al-imam al-ikrama ya tafi akan wannan zance cewa alladhina la yu'tuna zakat sune waɗanda basu shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah suka ce dalili nan zakka da ake zance ana nufin zakata abin da ya shafi taharatun nafs min al-akhlaqir ar-radila shine tsarkake rayuwa daga waton ɗabi'u mummuna na na abun nan ɗabi'u lalaku wanda Allah subhanahu wata'ala ke cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah ce qad aflaha hakikan ya rabota ya dace man zakkaha duk wanda ya tsarkake rayuwarsa kaga wanda ya tsarkake rayuwarsa ya bi Allah subhanahu wata'ala ya raba kansa da bin wanda ba Allah ba to ya dace ji Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce wa qad khaba man dassaha duk wanda ya turbula da rayuwarsa kan shi kuma ya tabe yayi halaka a rayuwa ta duniya da alkiyama Allah ya kare mu haka ala ala Allah yake cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla Allah ce qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkake zuciyarsa rayuwarsa Allah yace ya dace ashe tsarki zamu iya fahimta a wannan ayar cewa tsarki guda biyu ne akwai tsarki na na na, na zuciya kuma akwai at-tahara hissiya wanda zamu zo mu bayani akan ta Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mutu wannan sarkin ne ba na zuciya aka kira fir'auna zuwa gare sa da Allah yake cewa fa hallaka ila an tazakka shin ka da bukatar ka tsarkake zuciyarka ka raba kanka da bin wanda ba Allah ba zuwa bin Allah subhanahu wa ta'ala to wasu malamai suka ce kuma zakka ana nihin ay yamna'una yamna'una zakata amwalihim suna hana zakkar dukiyarsu wannan dai zakkar dukiya da ake da mai kudi yake fitar da ita ya baiwa wanda suka cancanta a kai wanda mafiya yawan maluman tafsiri irin ka dauki al-Imam Sa'di da al-Imam al-Baghawi da shi kansa al-Imam Tabari alaihi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Ibn Ashur sun tafi akan cewa zakkar dukiya ake zance wanda mafiya yawan maluman tafsiri sun tafi akan cewa ana tsira zakkar dukiya ce sai dai kuma malumai su yi musu raddi suka ce saboda wannan sura sura ce makiyya ko ta sauka a garin makka to kuma zakka an shar'anta zakka ne an farlanta zakka a shekara ta biyu bayan manzon Allah ya koma garin garin Madina suka ce akwai tanakudi sai dai abinda ake ne suka ce a ƙarshe shine ana nufin waton ba sa yin sadaka saboda farkon musulunci an shar'anta yin sadaka amma babu waton abinda ake ce ma waton zakka wasu daga cikin suka ce ai la yu'tuna zakat ai la yatasaddaquna wa la yunfiquna fi ta'ah ba sa yin sadaka kuma ba sa ciyarwa a cikin da'a a san akwai mai kudin da shi na nan da kudi amma duk wani aikin Allah bai sa kudinsa a ciki akwai su ko babu kaga mutum gashi da kudi kamar su ci kansu amma in za a yi wani aikin Allah to in ga ya dauko sai ya dauko ta tsoho ɗari ta arama sai ya sace aikin Allah na wai zaɓe amma wallahi in taimaka ma karuwai ne ko da sai a musu windi da motoci duk sun iya wallahi Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe Allah ya kare to wannan wannan musiba ce Allah ya baka kuɗi ka kasa taimakawa cikin aikin Allah akwai wanda fa yayi karin miliyan 100 za a zo gun sa a nemi taimako za a yi aikin Allah sai ya dauko wai jika guda ya sa wai jika guda amma ka dibe da kuma ku dura da wani abu guda yanzu lokacin da aka ce ana kokowa ku ga da mutane suke kira wani ya ce ya bada kaza na bada miliyan kaza na ba wa dan kokowa na jiha kaza kaza ba haka nan nan tawo ma a goma su za su kira su ce sun ba wani kaza ga araba suna ta fama da ƙur'ani ka taba ji an kira an ce an ba araba kaza ba musabaka ake yi ba ka taba gani wanda ya ce ya bada miliyan kaza kai to shi ba aiki Allah bane ake yi Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu sai Allah ce hum bil akhirati hum kafirun su game da lafira Allah ya ce sun kafirce suna karyatawa suna musu wannan shi ya sanya ba sa cire dukiyarsu a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala kuma ba sa daidaituwa akan tafarkin Allah kuma ba sa roƙon gafarar Allah subhanahu wataala mutum da bayani ya dauko mu jama'a menene ake ni da zakka ita wannan ta dukiya akwai buƙatar mu lamhata akan abin da ya shafi ita zakkar da kankaran kanta mala suka ce az-zakat shar'an hissatun muqdaratun min malin makhsusin fi waqfi waqtin makhsus yusraf fi jihatin makhsusa wato wani wani kaso ne wanda yake sananne daga dukiya sananna da ake karba a bayanta a lokaci wanda yake sananne kuma da bayun Allah da Allah ya bayanin su ta zakawa wani abu ne da ake karba daga talaka daga masu kuɗi a miƙa ta zuwa ga talakawa bayan ta kai nisabi so abin da mutane ba su gane ba akan zakka shine ana fidda dukiyar zakka ce idan kuɗinka suka kai nisabi misali sai a ce yanzu muna sha bakwai ko da watan ramadan to a sha bakwai kinan sai ka lissafa kudinka ka yi shi kana kasuwanci sai suka kai nisabin fidda zakka to ba za ka fidda zakka ba a bana ba ba za ka fidda zakka ba a bana kudinka sun kai nisabi a bana to ba za ka fidda zakkar ba sai sun shekara kana kasuwanci da su jama'a akwai sauki kowa sauki kudin sun kai nisabi an lissafa sun kai nisabi amma zakar yanzu bata hau kanka ba dole sai sun yi shekara dole wannan kudin nisabin sai ya zamanto hala alaihi alhawl sai shekaran ta juyo ta juyo a kansa ina fatar mun fahimta to sannan kuma ita zakka farilla ce dole ne wajibi ce fardu ainin ne a qur'ani Allah ce khudh min amwalihim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya annabin Allah ka karba daga dukiyarsu Allah ce sadaqatan wata sadaka zakka kenan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wanda zaka tsarkake su waton da da wannan zakkar wata rana annabi ya aikin wa'az dan jabal Allah ya kara masa yarda zuwa kasar Yaman yaje ya wa'azi sai ce daga cikin abun da zaka kantar da su kace Allah ya farlanta musu zakkar dukiyarsu a karba daga masu kudi a baiwa a baiwa talakawa a baiwa talakawa to kuma masu cin zakka jama'a mutum guda guda nawa ne na'am guda takwas mutum takwas Allah ya ce bai a baiwa zakka shi da mun Allah ya kasa kayansa a ramma mutum takwas Allah ya ce bai a baiwa zakka a tauba aya ta 60 daidai Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allifati qulubuhum wa fir riqabi wal ghamirina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim Allah ce inna masadaqat sun dai zakkar dukiya da ake bayarwa Allah ce lil fuqara'i wanda suka cancanta a ba ita ko an fidda to Allah ya ce na farin al fuqara talakawa to wane ne fakiri mana suka ce alfaqir shine wanda allazi lam yamliku quta yawmihi wanda bai da abincin wuni sa abincin wuni na yau dai bai da shi sai ya fito ya nema shi ake cewa fakiri to kasu ai ko fuqara suna da yawa ko eh akwai wanda shi fa kawai fa har zuwa lokacin a koma gida wani har zuwa lokacin shan ruwa to bai ma bai ma abin nan ba baya da baya da abin da za ya ci har azun zuwa shan ruwa to abin da zai ce ya kaga wanda ya kai fakiri ko to fakiri shi ne wanda bai da abincin abin da zai ce na wuni daya shi ake cewa fakiri to sai Allah ya ce wal masakin ko da kuma miskin dai to waye miskini a suka ce miskini shi ne wanda shi yana da abincin kusan wata uku ma har shekara yana da abinci wanda zai ci da wata uku to wanda miskini kenan ina ba shi ma Allah ya ce yana cikin waɗanda za a baiwa za a bai wa mai zakka wasu ga ce a shi kai ne da fakiri da miskini duka abu guda ne ita wasu da fakiri da miskini duka abu guda ne suka ce Allah ce wal'amilin alaiha mutum na hukinan ko ai manyan kumuna bi jami'i zakati wa sarfi'a masu tattara kudin zakkar misalin yanzu tana tana da shago sai zaman to zaka zaka hada zaka yi lisani to wa'annan da ka ɗauko su kama maka lisahin idan ka fita zakka suna cikin wa'anda za a ba zakka a rama mun fahimta wanda suke al'amiluna alaiha wanda suke tsaye akan tara duba kan kan duke ka kai a kan tara zakkar a tsaya a yi lisahi a kilga a kilga komi yama to wa'annan suna cikin wanda ya kamata a ba zakka sai Allah ya ce wa fit wa wal mu'allifatu qulubuhum ko na na hudu shine musulmin da shi ba musulmi bane amma kuma yau da gobe in ana dan bashi to zai zai musulunta to kaga wannan bangaren ne masu kudin mu suka damuwa da wannan bangaren ba aran ba so da yawa ba cika jayo wanda ba musulmi ba daga zuwa musulunci ta hanyar zaka a kaga ko annabi yayi amfani da wannan damar ta bai wasu dukiyar abin nan faiki da aka faiki da kuma ganima wanda ba musulmi ba sai a ba su dan a jayo da su yanzu kana ganin misalin kristan kristoci da suke tattahiya a cocin raddi mashi kai in ba sa damar sa kirki ba a rama mutum ya zauna bai aikin komi sai raddi mashi ta yi sallah to kaga wannan in ana tanta mai dukiyar zakka yau da gobe yau da gobe shi na shiga wani gobe shiga da Allah wallahi da gudu zai shiga ita gudu zai bi zai bi hanya ko sai kuma Allah ya ce wa fi riqab su ne bayi wanda aka sanya ma kudi dan ya fashi kansa ba wanda mai gidan shi ya ce masa ka kawo kudi kaza dan ka fashi kanka to yanzu ba bayi kaga wannan bangaren ma an jaye shi sai Allah ce wal ghamirina al ghamirun su ne wanda ba shi yawa yawa wanda ba su da abin da za su biya wanda ba shi akwai wanda ba shi har ya sa ya bar gari a rama to irin wannan sai a sai a yi shirikin wasu abubuwan sai a kira shi nawa ne sai a biya ya suna cikin wanda za a ba zakka dai ka san dai ba wanda sai so ya zauna da gashi bashi ko ba shi to sannan kuma wa fi sabilillah alfi sabilillah su ne masu tsaye cikin tafarkin Allah mayaka suke fita a je a yi yaki da su da kuma to yanzu ba a ba a babu yaki to su a yi fi sabilillah imam al'imam wannan muke da suna al'imamu shafici alaihi rahmatullahi ta'ala da irin su usaimin suka ce to nan kuma masu karatar da mutane addini to ayi to in ya zama to malamin ko mai kudi ne ba to ba a bashi zakka haram to zakka ga aka yi arabi mai kudi ne ba za a bashi zakka ba sai ba za a bashi ba ko da yana karatar da mutane addini to ba za a bashi ba suka ce kuma da kuma abin da ya shafi ɗaliban ilimi a wannan bikin da nake so in ja hankalin masu kudi musulmi tsoron Allah so da yawa ana manta da ɗaliban ilimi a babin zaka kuma sun fi kowa ce zaka da ba zaka yanzu akwai ɗaliban ilimi da suna can suna karatu a jami'a amma wallahi wani abin da zai sai littafi ko kuma muzakir da zai karatu da rashi take yi ba zan can abin da zai ci ba damun dai akwai da so 25 ne 25 ne kuɗi to abincin wani bai ciwa kuma lokacin ga shekara akwai bukatu na yau da gobe ko to wani littafin da zai saya a matsayin shi ɗalibin ilimi yana son littafi amma bai da halin sayansa kuma an bar su haka nan kawai na sha faɗa muku cewa na ga wani abu da ya birga ni da wasu masu kuɗi na garin na garin marani na faɗa wata ƙila masu kuɗi musu ji Allah ya sa su yi koyi da irin wannan abun haram ɗalibai lokacin ban sani ba a yanzu a jami'ar islamiyya duk ɗalibin da ya shiga jami'ar islamiyya akwai mai kuɗin da ake masa sunayen ɗaliban to duk wata akwai abin da ake ba kowa kawai ka samu natsuwa eh ba ji ba har yan difa ko kaji armaci har da yan difa to yan tawa na kai muku aran ma wallahi ba ma san ko suna yi ba to kaga wannan abu ne mutum zai zai samu hamasa ta ya ƙara dagewa ya yi ya yi karatu amma mu kawai ma idan kana zuwa sai ka kawar ba ta lokaci kake yi abu na gaba da ɗaliban ilimi ya kamata a dinga kula da su sai kuma na ƙarshe shi ne ibn stabil wanda ke ɗan hanya wanda ke cikin bulaguro guzurinsa ya ƙari ya to ana ce baka masa to a wannan zikirin kuma nake so in ja hankalin masu kuɗi ma har a yau akan abin da ya shafi wata zakka da ake wadda tsakani da Allah akwai alamatu istifham a kanta shine yanzu misalin ina da kuɗi arama na da kuɗi sai kusan to ina tashi fito zakka sai kai mata arama in ya tashi fito sai kawo mata ta nima kun bayan da to irin wannan zakar a tawo ana yin ta jiyawa to akwai mutane da mazu suka ce abin da shari al'akari makusanta akwai kusan mutum guda guda guda gudu wanda bai halitta ba ba su dukiyar zakka bai halitta in ka fi da zakka ka ba su bai halitta ba abu na farin alwalidan mahaifan mutum da babar mutum da babansa idan ka fita zakka ba sa cikin wani zaka ba zakka dalili suka ce saboda yajibul infaqa alaihim kai ne Allah ya dora ma kula da su zaka dan ka fita zakka ba zaka ba babanka ba ba zaka baiwa mamarka ba ko ka ba da sai dai dan araba ba wasu dangi amma da sunan ita an fidda an bata to kuskure da suka ce bai halitta ba ba ta zakka la yanzu zai jima da mai abu na biyu kaka namiji kaka mace kakanka da namiji da kakarka mace bangaren uwa da bangaren uba ba su halitta baka ba su zakka ba sa cikin wanda ake baiwa zakka dalili shi ma yajibu lil infaqa alaihim Allah ya dora maka kula da su mutum na na nau kenan na uku shi ne al'abna wal banat ‘ya'yanka maza da kuma ‘ya'yanka mata alhaji in ka hidda zakka biya halitta ka ba ɗanɗanka da miji ba kuma biya halitta ka ba diyarka mace ba sai dai kana aika ba su rikinka eh alhaji zai na iya bai wa surkinsa in yana cikin al'asnafu samani yana cikin mutum takwas in aka riba shi na cikin fakiri ne sai a ƙara masa ƙarfi a bayan kuma bai ƙari da su ba a ƙara masa ƙari ƙari a wannan ɓangaren ina ba ta mafahimta da haka iya al'abana iyanka ba ka ba su zakka maza da mata dalili saboda hijibul infaka alaihim kai ne allah ya ɗora ma kula wa'annan mutum guda hudu da ambata wajibi ne mu kiyaye a kai idan ka ba su kuma kayi sako a cikin wannan sai dai ka bi kawai ta istighfari mutum nan na hudu shi da azzauja idan ka fi da zakka ba ka bai wa matar ka zakka harama ka sa akwai wanda in ya in ya fi da zakka ba akwai kaso mai tsoka da yake ba mata ta yi sannan take sake kayan daki da sauran makamantan wa'annan ababe yau alhaji Allah ya hoye maka ko a canza mata kayan daki a wuce wurin amma zakkan ka ita ba ta cikin da za a ba zakka ba a ba ta zakka to sai dai kuma idan mace tafi da zakka tana ba mijinta idan mace tafi da zakka tana bai wa mijinta amma da sharadi ya zama to shi a cikin mutum guda takwas ko fakiri ne ko miskini ne ko kuma mu'allafin ta kudu yara ta yi zuciya sai da sai da kwaɗayin ko kuma yana shi ne ke haɗa dukiyar to shi ma yi aka zo ana bashi shi ke kula da shi to za a iya bashi ina ba ta kuma ita mace za ta iya ba mijin ta zakka amma miji bai bai wa matarsa mu kiyaye kware da gaske to sai kuma ɗan uwa ƙane da kuma ƙanne maza da ƙanne mata to ana ba su zakka mara suka ce kware da gaske da sharaɗi shi ma da sharaɗi idan suna cikin al'asnafu samaniya in suna cikin mutum ta baskinta sai an duba an gani shin in an ganga mai ƙarfi ne to ba za a ƙara ba ƙarfi ba a ƙara ba ƙarfi in ma za ka ba shi da ka ba shi kyauta ya je ka ko kuma ka ba shi rance can ya je ya ci gaba da kasuwanci amma da sunan ka duk da zakka ka ba kada ka kuma shi ma mai kuɗi ne shi ma shi na yadda zakka ka tsara mai to gaskiya ka yi laifi kware da gaske amma in bai da to in ka fi da zakka za ka ba shi ƙaunar ka in ba ka da tana cikin al'asnaku samaniya mutum tabbas da Allah ya ce ba to ita ma za a ba ta to kuma sai abin da ya shafi al'amam wal ammat yan nan uwayen nan uba maza ɗanan babanka ko yan uwan babanka ana ba shi zakka da sharɗi in ya zamanto cikin mutane guda guda ta wasu injiniya haka ɗannan babanka mata da yannansa ana ba su zakka da sharɗi in sun kasance cikin mutane guda takwas da Allah ya ce abewa zakka to kuma sai abin da ya shafi ƙannan mamarka da yannanta maza da mata su ma ana ba su zakka amma da sharɗi ba ya kasance suna cikin mutane guda takwas haka abokinka in ya zama to yana cikin mutane guda takwas kin can to za ka ba shi zakka da kuma sauran ƴan uwa waɗanda ba a ambata ba in dai sun cancanci shiga cikin cikin zakkar to sai a bidda a ba su kuma babu lokaci da mu bayani ita zakkar ya ake raba ta Allah subhanahu wataala ya dace da mu amma mu tarba a bakar tafsirin mu na bakar insha Allah za mu bayani akan dukiya ya ake fita mata zakka Allah subhanahu wataala ya sarkake mu a rayuwa ya sanya albarka a cikin ayyukan mu baki daya Allah da yake fa wailul mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun da ka rishin hidda zakka musiba ne kware da gaske ba da zakkar dukiya yana sanya dukiya yana tsara wa dukiya albarka sannan kuma yana tsara yana sa Allah ya soka a rayuwa fitar da zakka daga cikin abin da ke sanya Allah subhanahu wataala ya soka kuma wani kuskure da muke yi shine har yau haram ma ko wasu masu kudi wato in suka fita zakka sai mutun ya sai ya ce bari ya kai ka umara ko ya biya maka aikin haji da kudin zakka ba a biya mutun umara da kudin aikin da kudin zakka ba ba a biya masa ba sa kayan sa zashi ya mora Allah ya ce ka bashi ka bashi ya more kawai eh kuma ba a gina masallaci da kudin zakka ce za ka gina ma ita zakkan kawai za ka fidda ne ba ta cikin mutum takwas da Allah ya ce a bayar kawai ka ba wanda Allah ya ce su more ka ba su ma su more su ma su taba sai Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya sanya albarka a kasuwancinmu ya sanya albarka a iyalinmu ya iya mana abin da ba ma iya kawo da mu ya gafarta mana ya gafarta mu mahaifanmu ya sanya aljanna ce da mu da su mu koma baki daya Allah subhanahu wataala muna tawassuli da sunayenka tsarkaka da sifofin kyawawa Allah ka biya bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya bukatocinmu na alkhairi na manta jiya ko wata ‘yar wata ta takarda a ce malam dan Allah ya sa da addu'a mijin aure take nema to Allah ya bata nagari Allah ya bata nagari suna nan diyawa kuma gobe in Allah ya kaddara insha Allah a a karfe goma na safe akwai karatu na mata zalla a wannan masallacin insha Allah zuwa 11 za a 12 za a tashi karatun haka duk mai mata sai ya turo matarsa gauro musa ka turo budurwarka bane subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullah